يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن بصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أي امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ‘Yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan mu da azumi yau, Allah ya ba mu ladansa ya karfafa mu akan ayyukan alheri a ciki ubangiji maɗaukacin sarki bai gushe ba yana ba annabi sallallahu alaihi wasallama haƙuri yana nuna masa hanyoyin da zai fuskanci wato raddin wa'annan kafirai na ƙuraishawa gare shi game da wahayin da ya zo da shi ubangiji yana cewa qad ja'akum basa'irun min rabbikum haƙiƙa ya zo muku daga ubangijinku hujjoji da bayanai iri-iri da shari'o'i a cikin alkur'ani wato abu dalilan da za su nuna hanya madaidaici sun zo muku cikin wannan alkur'ani faman absara wanda ya gani hanya ya bi shi ya bi ta falinafsi don kanshi ne ya yi haka wa man ame wanda kuma ya makance fa alaiha kuma dai sakamakon zai koma kanshi
وما أنا عليكم بحفيظ
ni kuma na kasa ban kasance ni ne wakili gare ku mai kula da ku kuma mai rike muku waɗannan abubuwa ba a'a mai kula da lamarin ku wanda duk lamarin sa yana hannunsa shine Allah tabaraka wa ta'ala وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات هكذا منا بين آية منا شكاً ذاسو منا بين ناسو إلي إلي زامو زود سو دكي دكي muna bayyana waɗannan ayoyi gare ka saboda su kafirai su ji wal yaqulu saboda su ce daras da lalle ka karanta littattafan da suka aka saukar ma mutanen Isra'ila da Yahudu da Nasara ka karanta su ka gane abin da yake shi yasa kana ga mana waɗannan abubuwa wal yaqulu darasta wal nubayyinahu liqaumin ya'lamun saboda mu bayyana abin da ka zo da shi ga waɗanda dama sun san shi waɗanda an riga an saukar musu da littattafai kuma an ba da labarin ka ciki اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو كبي أبن لأكي مك وهي دشدك أبنججنك لا إله إلا هو باب أبنجج أبن بوتا سيشي وأعرض عن المشركين ككور دكي واتكرب دولنا المشركي تركد مدسو ولو شاء الله ما أشركوا da ba Allah ya so su kasance a cikin shirka ba da ba su yi shirka ba Allah ne ya nufo su da wannan وما جعلناك عليهم حفيظا ba mu sanya ka a kansu wakili a kansu kai ne mai kula da su ba ba ruwanka da su abinda zai same su zai same su su kadai ne kai dai ka yi musu bayani kurum وما أنت عليهم بوكيل kai baka kasance wato wakili mai rukun lamarin su lamarin su bai kasance a hannunka ba mai kul- ba kai ne mai kula da su ba ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi kada ku zage mushrikai da gumakansu waɗanda suke bauta ma wani Allah din nan kar ku zage su da abin da suke ibada da shi fa yasubbullah sai su wuce ku su zage Allah kansa adwan bi ghairi ta'adda ne bi ghairi ilmi ba tare da ilimi ba saboda jahilcin su كذلك زينا لكل أمة عملهم haka mun ji- mun kawatar ga kowace al'umma irin abin da take kai dukkan al'ummunan na mushrikai na kafirai dukansu abin da suke bauta mishi din na gumaka suna yabon su kuma sun yarda da su in an zage su za su zage Allah ma ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون kana makoman su ga ubangijin su ne idan sun koma wurin sa kuma sai ya ba su labarin abin da suka yi ya bayyana musu ainihin gaskiyar abin kuma ya nuna musu abin da suke ciki ba daidai bane وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها wato lokacin da wato ibn abi hatam shine ya ruwaito daga suddi ke fi- a tafsirin wannan aya lokacin da aba abu talib wato uban sayyidina ali baffan annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da shi lokacin da musu- mutuwa ta zo masa sai quraisha suka ce gara mu je wannan wannan tsoho gashi nan yayi kusan ya bar duniya mu je wurin sa mu same shi mu ya sa wani doka tsakani a tsakaninmu da dan dan shin nan in taliqu falnadkhul ala hadha ar-rajul ku tafi mu tafi dai mu shiga wan- ga wannan mutum fa na'muruhu an yanha an anna ibna akhihi mu gaya masa ya raba mu da dan dan uwan shi din nan kar ya zagi igu- iya- wato iyayen gijin mu ko kuma da gumakan mu mu kuma wato zamu yi abin da zamu iya yi game da shi فإنا نستحي أن نقتله بعد موته زي زي زي ما أنا أبون كنيا مكشي شباه شبابا سيارسو فتقول العرب كان يمنعهم شيني دائما هنا سكشيشي يزيد هذا ما بابو سكشيشي فلما مات قتلوه فانطلق أبو سفيان وأتى أبو سفيان ابن حرب ده أبو جهل ده النضر بن الحارث ده أمية بن خلف ده أبي بن خلف ده عقبة بن أبي معيط ده عمرو بن العاص ده الأسود ابن البختري suka suka je kofar shi Abu Talib sai suka aika wani mutum ana ce masa Al-Muttalib ya ce masa suka ce masa ka je ka ga Abu Talib muna so mu gan shi to su ya je ya gaya masa ya ce ga sunan shugabannin Quraysha sun taru suna so su zo su ganka to shikenan ya ce to su to su su shiga sai suka ce ya Abu Talib anta kabiruna sayyiduna kai ne babban mu kai ne shugaban shugaban mu wa inna muhammadan qad adana wa ada alihatana muhammadu ya cuce mu ya cuci iyayen gijin mu wata gumakan mu yana ta zagin mu yana ta zagin gumakan mu zagin da yana yawa wato ba zagi bane bayanin halin mushrikai da yana yin nan sun dauka zagi ne fa nuhibbu an tad'uhu muna so ka kira shi fatanhahu an zikri alihatina wal nada'hu wa ilaha kai mana hukunci tsakanin mu da shi tun kana nan da rai wato ya bar mu da gumakanmu kar ya zage kar ya ambace mu kar ya ambaci gumakanmu mu ma za mu bar shi da ubangijinsa su yi abin da za su yi fadahu sai ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ya ce masa abu shi abu talib ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam haula'i qaumuka wa banu ammik waɗannan su ne mutanenka kuma ƴan uwanka ƴaƴan babbaninka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ke kai na ji ma turiduna me kuke so ne in yi muku nuridu an tada'ana wa alihatana wal nadaka wa ilaha muna so ka bar mu da iyayen gijin mu mu kuma mu barka da ubangijinka qala lahu abu talib abu talib ya ce masa qad ansafaka qaum mutanen ka sai maka adalci yanzu kan tunda suka ce ba za su yi maka komai ba ka ci gaba da ibadanka da komai so kuma ka bar su karka karka ambace su faqbal minhum ka karbi abin da suka ga maka فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل معطية أنتم كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم وأدت لكم الخراج yace ni wannan kalma naku da wannan abun da sharaɗin nan in na yarda da shi nan shin za ku iya ku bani ko kuma kalma ɗaya kalma ɗaya in kun faɗe ta kun ga duk larabawa a duniya za ku mallake su waɗanda ba larabawa ba su ma za ku mallake su wanda bai yarda ya bi ku ba zai iya ya biya ku haraji kun yarda sai abu jihar ya sha ba ɗaya kalma goma ma ba za mu baka ba ana yi mai sauƙi ne yake to shi kenan yake wani irin kalma ne ita shi abu jihar ya tambayi annabi sama قال قولوا لا إله إلا الله كتير لا إله إلا الله بابو أبو بوتا هذا قسيا في الله wannan kalmar gajer wannan fa'abau sai suka tsiwa shi ma'azzu suka yi girman kai suka ɓata rai a kan ya zai ce musu su ce la ilaha illallah qala abu talib ya abna akhi qul ghayraha ka faɗi wata kalma daban wata kila za su yarda fa inna qaumaka qad tabi'u minha wannan kalma ta ba su tsoro ta firgitar da su wato ka kawo wata kalma daban qala ya ammu yace masa ya ya baffana ما أنا بالذي يقول غيرها ني بان فدي وتا دبان باني دا وتا كلمة في إتا ونا حتى ب... حتى يأتوا بالشمس فيضعوها فيها هل كوسن كورانا فكباني سن أساسا أننا بازن يردا إن كربيتا وإن كبيرانا با wato ba zan iya yin amfani da wannan ba ni dai kalmar nan sun faɗe ta duk abin da suke so za a yi musu fa ghadibu sai suka yi fushi sun tashi suka fita suka bar shi da Abu Talib haka suka ji gaba wato shine Allah ubangiji yana ce ولا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم kada ku zagi wato waɗannan da suke bauta ma wani Allah ku ambaci wato gumakanku ku zage su so wani daga cikin kai fita shi kuma ya zagi har ubangiji don ta'addi ba tare da ilimi bane
كذلك زينا لكل أمة عملهم haka mun kawatar ga kowace al'umma irin ayyukan da suke yi mun nuna musu shi abin da suke shi ya fi kyau ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون كان مكومن أولون أبنجيجن سنة فينبئهم zai bayyana musu abin da suke aikata a rayuwarsu kuma ya nuna musu kuskure ne suka yi sanda suka kada su bi annabi sallallahu alaihi wasallam وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها
Suransu da Ubangiji gwargwadon abin da za su iya sinar rantsuwa, cewa idan wata mu'jiza ta zo musu to za su yi imani da wannan mu'jiza su shiga addini.
قل إنما الآيات عند الله قل كشي مسو إنما الآيات عند مؤجزوزي أو هكين سنسوان أنا هنن الله ني با هننا بني وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم يا سندكو شيوا إذا إذا معجزة تازو بذاكو إيماني بإتابا ai ba ku sani ba in ta zo ma wata kila za ku za ku ibinta kuma dama Allah ya dau min alkawari idan ya dau ma kansa alkawari kuma ya bayyana mini cewa duk wata al'umma idan ta nemi mu'jiza an kawo mata mu'jiza ta ki almanta ta za a halakar da su
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وإذا تازو ما شيء أبنجي تكشن ذا ذكا تنسو دا إذا نسو كمر هجو جنة فوانا هجو موجزا بكو غنت بسو غنت با كما لم يؤمنوا سيسو كافر شيء دا الديني كما سوكا كافر شيء دا شيء غبانين سوكر دا معجزة ونذرهم في طغيانهم يعمهون mu ban su a cikin wato girman kansu kuma kafircin su suna ta dimuwa ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ubangiji yana ce ai maganar ba na mu'jiza bane ba na saukar mu'jiza saukar da mu'jiza bane walau annana nazzalna ilaihimul malaika da mun saukar musu da malaiku wa kallamahumul mauta da kuma mun sa ma- matattu sun ba su labari waɗanda sun riga su mutuwa sun ba su labarin lahira wa hasharna alaihim kulla shay'in ko mun tara musu dukkan al'ummu gaba kiɗansu daki daki wato al'umma al'umma ma kanu liyuminu illa an yasha Allah ba za su iya su yi imani ba sai in Allah ya yarda da su ya yarda ya nufo su da wannan imani sai su yi imani amma tunda Allah bai yarda da imanin su ba ko duk abin da suke nema an kawo musu ba ba za su yi imani ba walakin na karahun ya jihar sai dai da yawa daga cikin- daga cikin su suna jahiltan cewa Allah ne yana hana su daga imani saboda dama ya halicce su saboda wuta ba wai rashin gazawar hujjoji ko kuma dalilai ne ya sa ba su yi imani ba
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكذلك هكذا جعلنا لكل نبي من سنيا كون النبي عدوا ما- ونمكي دغتشين شيطان متاني ده شيطان الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وني ساشن سينا ينا إملاء وسلا باري جساشي wata abin da dai na- na na rudewa sai su rudar da kansu ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون walau sha'a rabbuka da ubangiji ya so rashin yin haka da ba su yi ba ba su aikata shi ba fa zarhum bar su wa ma yaftarun da abin da suke kaje kaje na ƙarya ka bar su da shi da ƙaryar su ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ka bar su saboda waɗanda ba su yi imani ba su karkatar da zukatansu zuwa gare su su saurari abin da suke faɗa Waɗanda- su waɗanda ba su yi imani ba da lahira ɗin nan waliyar ba kuma su yarda da abin da suke gaya musu su waɗannan shaidanu na mutane da shaidanu na aljanna ana nufin ya wato kafirai ƙartin kafirai waliyar ka tarifu ma hum muktarifun bari su aikata su yi abin da za su iya yi أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا shin zan nemi wani mai hukunci ya yi mini hukunci kuma ya min shaida ya shiga tsakanina da ku kuma Allah shine ya saukar min da tafi da bayanin da yake cikinsa wanda bai bar komai ba
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق wallazina atainahumul kitaba wadanda muka ba su littafi a da yahudu da nasara ya'lamuna annahu sun san cewa shi wannan alqur'ani munazzalun min rabbika bil haqq munzalun min rabbika bil haqq wato Allah ya saukar da shi wato ya an sau ya- ya ubangiji ne ya saukar shi da gaskiya فلا تكونن من الممترين kada ka kasance daga cikin masu shakku ko kuma masu shakka a ciki وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا hukuncin ubangijinka ya tabbata bisa gaskiya da adalci لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ba shi da ba wani wanda zai canza hukuncinsa abinda shi ya zartar din ba mai canzawa wa huwa samiul alim shine mai jin duk abinda mutane suke faɗa masanin halin da suke cikin ta
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله wa in tuti akthara man fil ard idan kana bin a- abinda ma- mafiya yawa mafiya zama a cikin ƙasa suke faɗa to za su batar da kai daga tafarkin Allah in dai kana jin jita-jita na mutane to ba za ka zama wani mutumin kirki ba إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون su ba abin da suke bi sai zato kuma ba sa yin komai sai dai kuma su yi ƙarya wato su faɗi ƙarya su bi ta ko kuma su yi zato su yi aiki da shi
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ubangijinka Allah wanda ya halicce ka shine mafi sanin duk waɗanda suke bata daga tafarkin shi ya san waɗanda suke bata daga tafarkinsa وهو أعلم بالمهتدين shi ne ya fi kowa sanin waɗanda Allah ya shiri waɗanda sun shiryu wato suna kan shirya don shi ne ya kaddara ma waɗannan bata waɗannan kuma ya kaddara musu shirya فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين to an koma kan hukunci fakulu mimma zukira smullahi alaihi ku ci a dabba- duk dabban da aka yanka ta dan da shi alade da dai waɗanda abu- abubuwan da Allah ya haramta su in dai aka kun yanka abu kun ambaci sunan Allah kansa to a ci shi babu komai إن كنتم بآياته in مؤمنين dai kun kasance kuna imani da hukunce-hukuncen da su zo cikin ayoyinsa a cikin littafinsa alkur'ani وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وما لكم لا تاكلوا مما مما ذكر اسم الله عليه menene zai hana ku ku ci daga abin da an ambaci sunan Allah a kansa lokacin da ake yanka shi wa qad fassala lakum Allah ko yayi muku bayanin duk abin da ya haramta muku a cikin suratul maida da muka karanta dinnan hurrimat alaykum ila akhirah wato ya haramta muku abin da wato ya- ya bayyana muku abin da ya haramta muku sai dai abin da kun matsu na mushe idan wa- idan yunwa ko kuma wanda ta kai mutum zai rasa ran shi to yana iya ci daga mushe babu komai وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم da yawa daga cikin al'ummu suna bata da bin son zuciyarsu ba tare da hujja ko dalili ta zo musu daga Allah ba wato shine ilimi إن ربك هو أعلم بالمعتدين Allah ya fi ka sanin ya fi kowa sanin waɗanda suke ta'adda
وذروا ظاهر الإثم وباطنه kuma ku bari duk abin da aka ce zunubi ne na zahiri da na baɗini ku nisance su إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون إن الذين يكسبون إثما وأن سنة أيكة ليهفك سيجزون بما كانوا يقترفون لا أفاك مسوى كان أبين دسك أيكة أنا الدنيا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه دوك أبين دا أكا ينكا با أمبشي سنة ألا أكل سبا أن أمبشي وني الجني كوني أبو النان تو وأنن فاسقان شيني كركو تشيشي نعم النان حرامني وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم shaidanu suna ba su- suna ba labarai ga waɗanda suke wato majibintansu waɗanda sun yarda da su don su su yi muku jayayya kan abin da Allah ya saukar muku وإن أطعتموهم إنكم لمشركون in kun bi su akan abin da suke kai kun wato kun halatta abin da su suka halatta wa kansu sun kun haramta abin da Allah ya haramta muku wato Allah abin da Allah ya halatta muku to lalle za ku zama kuma mushrikai ne irin su أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون wa man kana mayitan fa ahyaynahu mutumin da da yana a mace yake mutuwa irin na jahilci fa ahyaynahu sai muka raya shi da ilimi wa ja'alna lahu nuran na sanya mun sanya masa haske yamshi bihi fi nas yana tafiya da shi wato an gusar masa da duhu an haskaka masa hanyar addini ya bi shi kamar masalu fi zulmat daidai yake ne da mutumin da yana rayuwa a cikin duhu sai san komai ma'anar mumini wanda Allah ya saukar masa da addini ya saukar masa da littafi ya aiko masa da annabi ya zo yana bayyana masa addinin Allah daidai yake da jahilin da shaidanu ne sun kewaye shi ba shi da wani abu sai dai daga duhu sai duhu sai duhu ba za su zama daya ba كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون haka Allah ya jaranta wa kafirai abinda suke aikatawa وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها kamar yadda shugabannin Laraba na Makka suna ta makircin batar da mutane daga tafarkin Allah haka mun sanya a cikin kowane birni ko kuma kowace gari a kabira mujini manya-manyan mutane mazauna a cikinta din nan liyam kurufiya don su yi makirci a cikinta na hana mutane bin tafarkin Allah وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون wato ba sa ba makircin da za su yi sai face sakamakonsa ya koma a kansu wato makircin da suke yi nan a kansu ne don ba su sani ba وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله idan wata aya wata mu'jiza ta zo musu qalu lan nu'mina ba za mu yi imani ba hatta nuta misal ma utiya rusul sai an ba mu irin abin da aka ba annabawa mu ma mun cewa abu ya faru ya faru Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatihi Allah kuwa shine ya fi sanin inda ya kamata ya aje manzancinsa wato ya fi sanin mutumin da ya kamata ya zama manzonsa
سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ubangiji yana ce lalle waɗanda suka yi sun yi waɗanda suka aikata laifin kafirci sayusibu allazina ajramu waɗanda suka yi laifi daga cikin zai same su sagharun wulaƙanci a wurin Allah azabun shadid da azaba mai tsanani zai same su kan wannan makircin da suke yi فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام mutumin da Allah Ubangiji yana so ya shiryar da shi to zai faɗaɗa zuciyarsa ga musulunci zai haskaka zuciyarsa haskaka mishi wasu aƙidu na addinin musulunci ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء wanda kuma Allah Ubangiji yana so ya batar da shi kuwa sai ya sanya wato zuciyarsa ko kuma kirjin shi da kunci kunci mai kunci mai tsanani ka annama sa'adu fi kamar an aza masa an faranta masa ya hau sama ko kuma kamar mutum kace masa ya tashi sama kamar tsutsa ya tafi
كذلك يجعل الله الرجس على الذي على الذين لا يؤمنون haka Allah Ubangiji yana aikata yana aza najasa akan waɗannan waɗanda ba sa imani wato Allah yana azabta waɗanda ba sa imani haka Allah yana sanya rashin imani a zukatar kafirai waɗanda ba su yi imani وهذا صراط ربك مستقيما wannan shine tafarkin ubangijinka wanda ya zo cikin qur'ani din nan shine tafarkin ubangijinka a miƙe zuwa gare shi zuwa ga yardan shi قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون Hakika mun bayyana ayoyi ga mutanen da suna tuna ikon Allah suna tuna da suna imani da Allah لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون lahum da abu salami inda rabbin wato gidan aminci Allah ya rubuta musu shi wato aljanna Allah ya rubuta musu aljanna gobe a lahira wa huwa waliyuhum kuma Allah shine mataimakin su majibincin lamarin su bima kanu ya'mal saboda kyawawan abubuwan da suka aikata a duniya Allah ya saka musu da wannan ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ranar da za mu tara su a gaban Allah ko za mu ce musu ya masarar jinniya ko aljannu a distasartu min al-insu wata kun yawaita wata banna kun yawaita banna a cikin mutane وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا sai waɗanda sun kibinci lamarin su nan daga mutane kuwa sai su ce su ga Allah ya ubangijin mu istamta ba'duna bi ba'd sashe mu sun ji daɗin sashe a cikin mu'amalolin da muka yi a duniya wa balagna ajalana allazi ajjaltana fa lokacin da ka sa mana wato a duniya ko kuma ajalin da ka kafa mana to ya isa haka mun zo yanzu قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله قال النار مثواكم yace ai wuta ce ita ce dama wurin zaman ku ko da su duka ko da da shi aljannu da shaydanu dukan ku a cikin wuta ku ke khalidin su kuma da wama ne a cikin azabar wuta illa ma sha Allah sai in Allah ya so wani abu daban إن ربك حكيم عليم lalle ubangijinka mai hikma ne yana aje komai inda ya kamata kuma masani ne ba abin da zai fita daga iliminsa وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك هكا منولي بعض الظالمين بعضا زعموا هذا وسو واتو كافرين da sashen sashen kafirai da sashen su azzalimai waɗanda saboda abin da suke aikata wato haka muna haɗa waɗanda an bi da waɗanda sun bi na a bisa kan zalunci a bisa kan kafirci Allah ubangiji yana sanya su wato yana haɗa su da junarsu ya haɗa su tare sannan kuma ya azabta su da abin da suka aikata na laifuka.
يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا Ubangiji yana gaya wa mutane kafirai, ya ma'asharar jinni wal ins ko kuma mutane gaba ɗaya, ya ku aljannu da mutane duk gaba kiɗinku. Alam ya cikin rusulun minkum ya kusuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa yawmikum hadha shin ban aiko muku da manzanni suka je suna wato sun je gare ku kuma sun karanta muku duk abin da na aiko su da shi kuma sun ba ku labarin wato ayoyina da suka abin da suka zo da shi duk sun bayyana muku kuma sun yi muku gargadi gargadi game da nauyin ranar nan na saduwa da ni ba a yi muku haka ba قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا شهدنا على أنفسنا سنشي من شهدا من شهدوا للي أبونا كاقيا من نندك أما نزلنك سنقيا منا وغرتهم الحياة الدنيا الدنيا تاولسوا وشهدوا على أنفسهم كما سنباد شهدا كان lalle ba su kyautata ba annahum kanu kafirin sun rayu a cikin kafirci sun tabbatar da haka ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون wannan shaida Allah ubangi yana karba daga gare su saboda a ce wato Allah bai rushe garuruwa kuma ya halakar da su alhali kuwa mazauna a cikinsa mazauna a cikin garuruwan ba su yi laifi ba don ya kafa musu hujja gabansu wani kullum darajatun mimma amilu kowane mutum wato kowanne a cikinsu darajoji ne na aljanna makamai ne darajoji ne daban-daban haka utama wasu suna ƙasa da wasu وما ربك بغافل عما يعملون وبنجينك kuwa. ba mai gafala ba ne ba mai mantuwa ko barin wani abu da suka aikata ba duka zai saka musu a kansa wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma ubangijinka shine mawadaci mai rahama ga bayansa muminai yana yana yana yi musu rahama yana sa su aljanna ya kyautata musu إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء da yana so sai ya tafiyar da ku ya kawo wasu daban kuma su maye gurbinku su zama su ne khalifofinku كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين kamar yadda ya halicce ku ya fara halittar ku ya kawo ku ya dawo da ku daga zuri'ar wasu mutane daban
إنما توعدون لآت duk abin da ai muku wa'adi da shi na tsiyama da abin da yake cikin ta duk zai zo وما أنتم بمعجزين kuma ku ba masu